بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana daren hudu ne ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1439 ma'ana daren lahadi kenan wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya shekarar bature ta 2018 wannan zama da muka yi kamar yadda muka bayyana a darasin da ya gabata wanda shi ne kasaɗin karatunmu na sifatu sala na tamanin da takwas cewa da ikon Allah za mu zo mu bi matnin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malaman da suka yi aikin tara wannan aflu sifa na shi malam nasiruddin albani suka kawo shi a ƙarshen wannan aflu ɗin saboda fa'ida da kuma abin da su da kansu suka kira taisiran alal qurra'il kiram domin a samu sauƙi ma'ana a sauƙaƙa wa masu karatu ra'ayna tajmi'a matni sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim mun ga dacewar mu tattara matanin wannan littafin zallan shi ba tare da wani hashiya ba ba tare da wani magana wanda aka ɗauko shi wajen asalin matanin ba wa wada'uhu fi nihayatil kitab mu sanya wannan matanin a ƙarshen wannan littafin li yakuna aunan lahum ala tasawwur sifat as-salah domin ya zama ya taimake su wajen su iya suranta wato sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam min bidayatiha daga farkon shi ko farkonta ila nihayatiha zuwa ƙarshen ita sallah ina fatan gane shine muka dau alwashin cewa da ikon Allah mu ma za mu bi wannan matinin ba dan komai ba sai dan saboda cikin karatu da aka yi matsaloli da aka yi ta a aka yi ta daukowa daga wurare mabambanta ya sa karatun an daɗe ana yi ina fatan an gane to wasu abubuwan ma ta yi an manta su sai muka ga domin ya zama tunatarwa za mu ji wannan matanin a cikin makonnin da Allah ya kaddara in muka gama shi sannan sai mu zo mu kaddamar da darasi ko kuma littafi wanda za mu ci gaba da gabatarwa a daidai wannan lokaci da izinin Allah don haka tsarin da za mu bi wajen wannan matni da za mu karanta za mu ɗauki kalman farko da malaman suka amfani da shi a nan shi za mu yi wa kasa ɗin take da shi ma'ana za mu sanya ma wannan darasi taisir sifatu sala ina fata fahimta wato sauƙaƙa sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kalman da shi zamu yi wa waɗannan bayanai jeren giya insha Allah saboda haka wannan zai zama taisir sifatu sala na ɗaya kenan wanda zai biyo bayan wannan sai zama taisir sifatu sala na biyu insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ga farkon inda darasi ya fara inda malam ya fara da cewa istiqbalul ka'aba fuskantan ka'aba abu na farko da ake son mai sallah yayi kokarin kulawa da shi bayan yayi tsarki ya alola shine fuskantan ka'aba malam yace to kamar yadda muka ƙara dau alƙawari insha Allah za mu kokari mu takaici ne kawai akan matsumin tunda babu wani sharhi da za mu yi yanzu wanda ba mu riga mun yi shi a baya ba sai dai kila abinda ba a rasa ba in bukata ta kai sai mu dan tattauna shi malam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama ila as-salah istaqbala al-ka'ba fil fard wal nafl manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance duk sanda zai yi sallah to yana fuskantar Ka'aba ne ma'ana yana wajahantar da fuskar shi daura da inda Ka'aba yake ko ina yake a doron duniya sallan nan da zai yi na farilla ne ko na nafila wa amara sallallahu alaihi wa sallama bidalika kuma annabi yayi umarni da yin haka don haka aikin annabi ya tabbatar da fuskanta alƙibla umarnin shi ma ya tabbatar a ina ne annabi ya umarni fa qala lil musii salatahu sai annabi ya ga wannan wanda ya batacciyar sallah idza kumta ila salah in ka miƙe zaka fara sallah fa asbigh al wudu'a ka ainihin wato cika alwalanka thumma takbil al qibla sannan sai ka fuskanci qibla fa kabbir sai kai kabbara kaga mas'ala dangane da fuskantar al qibla ya fito a cikin hadisi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi safari yusalli an-nawafil ala rahilatihi manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance in yana a halin tafiya yakan yin sallan nafila akan abin hawan shi raƙumi ko doki ko wani abu mutum haka da annabi yake haye a kan shi annabi ana tafiyan nan madadin ya shantake tafiyan kawai ake yi a'a sai ya rika yin ibada ta sallar nafila wa yutiru alaiha har witiri annabi yakan yi akan abin hawan shi kagan aka yi tafiyan dare kenan ko annabi yakan yi witiri akan abin hawa حيث توجهت به شرقا وغربا أو شرقا وغربا to in annabi na kan abin hawa da yake dabba ne kuma ba lallai hanyar inda za a je ya zama ya fuskanci ka'aba ba to a hakan annabi yake yin sallah ya fuskanci gabas ne ko ko ya fuskanci yamma ko ina ya fuskanta annabi sai ya ci gaba da sallah wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala akan wannan nema faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya saukar cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta to shi ma nan yana zamowa fuskan fuskan Allah ne ina fata an gane ma'ana babu inda za ku fuskanta da nufin ibada da zai zan babu ainihin fuskan Allah a wajen ko kuma ba a dauranci inda Allah yake ba an fahimta ko وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه to tunda an ce yana sallah akan abin hawa ya kasance idan zai ainihin wato yi ruku'u da sujada to yakan yi ne da nuni ba yin shi yake a zahiri yadda ake yi in ana zauna ko ana tsaye ana sallah ba wa ya dalu sujuda ahfaza min ar-ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya sujadan shi ya fi yin kasa fiye da ainihin wato a ruku'un shi ina fata an gane wa kana ahyanan manzo Allah ya kasance wani lokacin idan arada an ya tasawwa'a ala naqatihi idan ya nufaci yayi nafila akan godiyen shi istaqbala biha al-qibla sai annabi ya ci birki tukuna in ya kasance hanyar inda suka nufa ba ta al-qibla bane sai ya juyo akalan wannan abin hawan sai ya daidaici alƙibla sannan sai kabbara an fahimta ko fa kabbara sai annabi ya kabbaran harama sun masalla haitu wajahu rukabu to daga nan kuwa duk inda dabban ya fuskanta kawai sai ya ci gaba da sallar shi wato kaga ashe in zaka yi sallah akan abin hawa abin da ake so shine ka tsaida abin hawan naka tukuna ka nemi ina ne alƙibla ina ne ka'aba sai ka fuskanci wajen sai kai kabbaran harama daga nan sai ka ci gaba da tafiya duk inda ka kalla kuma kawai sai ka ci gaba da sallah kana tafiya ka wa kana idza arada an yusalli al fariidata nazala amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi sallar farilla to nan kam sai ya sauka baya yin sallar farilla akan abun hawa ina fata an gane fastaqbala al qibla sai fuskanci al qibla ya sallar farilla shi in aka gama sallah sai hawa abun hawan shi sai ci gaba da tafiya wa amma fi salati al khawf al shadid amma yayin da aka zo za a yi sallah a lokacin da ake cikin tsananin tsoro faqad sanna sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdami annabi sallallahu alaihi wasallam anan kam ya sunnanta wa al'umma shi fi sallan su akan kafafun su suna tsaye an fahimta aw rukbanan ko kuma suna kan abin hawa ma'ana ana halin tsoro tsoron nan mai tsanani saboda ana fuskantar makiya ne ko wani abu makamancin haka to waɗanda suke kan abin hawa akan wannan abin hawa kawai sai su rinka yin sallah kuma ta farilla wanda suke a ƙasa suke tafiya ne ko suke tsaye suke gadi sai su yi sallar shi a yadda suke tsaye din nan an fahimta mustaqbilil qibla aw ghairi mustaqbiliha anan to babu sharaɗin sai in an daidaici alƙibla tunda sallar tsoro ne duk inda kake kallo kawai ka ci gaba da sallah a haka wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idan salatu idan wato aka rintabe a fagen yaki kenan yaki yayi yaki an fahimta ko ta rintabe fa inna ma huwa takbir wal ishara bir ra's annabi yake to sallan ku a wannan hali daga kabbara kawai sai nuni da ka kakka kuskura kai sujjada ka ka dogwabar da kanka zaka ji ka a lahira yawa nan kawai ka rinka yin kan ne kawai in kai haka to sujjada kenan amma kana kallo yaya ne ake ciki ina fata an gane wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kulu manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa ma bainal mashriq wal maghribi qiblatun duk abin da mutum ya sanya tsakanin gabas da yamma to alqibla ne bayani a nan a takaice shine garin madina to yana wato kaman arewacin makka ne don haka daga nan makka mutum zai kallo arewa ne shine ya fuskanci ka'aba daga madina afwan daga madina ina fata an fahimta to kaga a lokacin da kake kallon arewa naka gabas din mafitar rana yana side ɗinka kenan ina fata an gane haka yamma mafaɗar rana yana ɓangaren a damanka ko hagunka jama'a fahimta to duk wannan fage da yake tsakanin mafitar rana da mafadan shi to annabi yake duk inda ka kalla alqibla dan haka wannan karatu yanzu in zaka yi shi a naku garin wanda ku kuna yamma ne da alqibla ina fata an fahimta to kaga kai ba za ka dauki wannan bayanin ba kai yanzu sai ka ce tsakanin abin da yake arewa da ainihin wato kudu to alƙibla ne ko mun fahimta jama'a saboda haka duk inda mutum ya fuskanta a wannan jiha din to alƙibla ne ba lalle a ce wai ka tabbatar da cewa daga inda ka tsaya da za a ci gaba da tafiya a miƙe to za ka je kai karo ne da Ka'aba ba ina fata an gane Allahu a'lam dan aka ce haka kaga za a samu matsala kenan dan kaddara idan ka ce dole kai inda za ka tsaya sai ya zan inda in ka tafi ka tafi ka tafi za ka yi karo ne da alƙibla sai kuka yi sahu sahu ya wuce faɗin ka'aba daga garin ku ko kun fahimta jama'a to waɗanda suke waje ka'aba su yara su yi kenan kuma ta yi kai ne a sahun ƙarshen ta kaga so sai sa annabi ya kawo wannan bayani wanda kowa kawai in ya ɗauke shi very simple to duk inda ya kalla ya kalli jaha ɗin kenan ba wai lallai sai bangon ka'abun ba wallahu a'lam وقال جابر رضي الله عنه صحابي جابر بن عبد الله الله يكرم مشي داينا cewa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin mun taba kasancewa tare da ma'aiki kira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi a halin wani tafiya ko kuma a halin mun je wani yaki fa asabana ghaibu to inda muka je muka yi kwanciya sai ainihin wato hadari sai ya rufe mana sama fataharraina to kaga tunda adadi ya rufe sama sai aka kasa gane ina ne inda rana ya fito ina ne inda rana ya fada kaga kenan ba za su iya yanke cewa nan ne alkibla ba dan haka sai suka yi kirdaji kowa yi menene ya yi kokarin kanshi an fahimta ko wajen kirjadin ina ne alkibla wa ikhtalafna fil qibla yace amma dukkanin mu sai muka yi sabani daidai lokacin da wannan zai duba angul din ne yace nan ne sai wani yace kai a nan ne haka gaba ɗayansu suka yi saɓani fa salla kullu rajulin minna ala hidda dan haka dai kowa yake ya gamsu da nashi ijtihadi bai kuma gamsu da na dan uwan shi ba to kaga yanzu ya za kenan tunda kowa mujtahidi ne kowa sai aiki da ijtihadi shi dan haka haka suke wannan sallan kowa baya kallon inda kowa yake kallo wato nashi kawai yake kallo wani ya kalli nan wani ya kalli nan sai kowa ya sallar shi haka to kaga in sallar jami'i za a iya kenan wani sabon fiƙo kenan haka za kowa zai kalli inda ya ga dama ma'ana ba ganin dama na san rai ba a in kai ka san ka kai matsayin ka iya ijtihadi ka gano ina ne alƙibla sai zan gaba ɗayan ku ba ku amince da na juna ba tun daga liman Allah dan hammamu liman yace nan ne da dai ya nan mamu suka ce nan ne to kowa sai kalli inda ya gamsu da shi liman na yi kuma kuna bin shi a haka eh na wata gani kowa ya kallin da ya gamsu da shi gashi haka sahabban nan suka yi jama'a an gane wannan da ke ko to me ya faru jabiru sai ce sai kowa ya kalli inda ya natsin mashi a zuciya faja'ala ahaduna yahuttu baina yadayhi to amma sai suka yi wani hikima kowa sai ya ja layi a tsaye ta inda ya kalla domin Allah ya kai mu gari ya waye mu gano wane ne yake akan daidai tunda ba zai yi ce dai dukkan suna kalla alƙibla ba dan duk ba wanda yake kallon na wani kaga kuma zai yi a waye gari a ga kowa ya daidai a ba zai yi kowa ya daidai ba na haka sai kowa ya ja layi a miƙe domin in gari ya waye sai a duba na wane ne ya kalli asalin alƙibla dan a gane waye ijtihadi shi daidai to yin haka da suka yi sai suka yi kwanciyansu lina alama amkanatna dan mu gane wuraren da kowa ya kalla wane ne ya daidai falamma asbahna yayin da gari ya waye nazarnahu sai aka ce to yanzu a zo a gano who is the winner kenan ko sai kowa ya kalli layin da ya ja kun san abu mamaki fa idza nahnu sallaina ala ghairi qibla gaba ɗaya babu wanda ya saita alqibla cikin su dukan su Allahu akbar wala dukan ba wanda ya dace duk sun bauɗe wa alqibla فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم amma kuma kaga lokacin sallah ya wuce sallan dare ne yanzu kuma da asuba ne za a maida sallah kenan koya to lokacin ne sai suka rankaya sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya manzon Allah kaga abin da ya faru da mu inda muka yi kwanciya dan da man ana irin wannan halin tafiya idan lokacin kwanciya yi sukan barin wa annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne na musamman su kuma sai su je kowa ya samu waje da shi da abokin shi ko wanda suke tare su je wani wajen saboda a bar annabi sallallahu alaihi wasallama kada a kawo mai wani abu na disturbance ta yi za a yi mai wahayi a wannan hali saboda haka sai a keɓe mai waje so lokacin da suka wannan ita shahada annabi bai sani ba to kun fahimta ba ma yanzu da gari ya waye sai suka je suka samu annabi a inda yake so ya manzo Allah kaga abin da ya faru da muka je inda muka yada zango da muka tashi yin sallah kowa ya fahimci alƙibla daidai ijtihadin shi kowa ya ja layi amma yanzu da gari yawa duk sai muka ga mun kuskure ina hukuncin sallar mu ka shi da abinda kowa zai so ji yanzu ba Jabiru ya ce falam ya amurna bil i'ada da annabi ya ji muka gama mushi wannan bayanin tsaf bai ce mu mai da wannan sallan ba kenan sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi wa qala sai annabi ya ce qad ajza as-salatakum sallan da kowa ya yi daidai ne fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahi وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو بيت المقدس da da farkon lamari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina ya kasance in zai yi sallah to yana fuskantar wato Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi a lokacin Ka'aba yana ainihin wato gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tunazzila hadhihi al-aya kafin a saukar da wannan aya da Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis samaa hakika mun ga daga kanka fuskanka da kake yi kake kallon sama a koda yaushe falan walliyannaka qiblatan tarbaha da sannu za mu maida alqiblanka inda kake so a zuciyarka inda ka yarda da shi dan haka fa walli wajhaka shatr al-masjid haram nan take sai Allah ba ya bada wannan dokar cewa juya fuskanka yanzu ka kalli ainihin wato masallacin Allah mai alfarma falamma nazalat yayin da Allah ya saukar da wannan aya istaqbala al-ka'ba daga nan ne annabi ya fuskanci ka'aba sai zan al-qibla ya koma ka'aba ce fa bainama nasu bi quba'i fi salati subhi to an saukarwa da annabi wannan aya sai zan mutanen da ba cikin gari suke ba ba san labarin ayan ya sauka ba a daidai lokacin sallar subahi mutanen da suke anguwan quba su suna sallar su bayi suna kallon baitul maqdis da aka saba kallo iz ja'ahum ati sai ga wani ya taho shi daga cikin gari daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riske su su suna cikin sallar su bayi fa qala sai yace da su inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi laylata qur'an ai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi an saukan mishi da alkur'ani a daren nan da ya shige ku ba ku da labarin wannan sabon saukan aya an fahimta menene abin da wannan ayan ya zo da shi na hukunci wa qad umira an yastaqbila al-ka'aba a cikin wannan ayan an umarce shi cewa ya daina kallon baitul maqdis ya koma yana kallon ka'aba ala dan haka ya koma ku sallah kuna ji fastaqbiluha ku juya yanzu gaba ɗaya ku kalli ka'aba wa kanat wujuhahum ila sham a wannan lokacin fusakunsu sun kalli ainihin wato kasar sham dan a kasar sham nan ne ainihin wato baitul maqdis so suna jin wannan bayani fastadaru sai suka yi shatale-tale randa bawul kenan ko wastadara imamahum limamu su shi ma ya ja su aka yi wannan randa bawul din tare da shi hatta takbala bihimul qibla har sai da ya juyar da fuskar suka kalla al-qibla ina fatan jama'a an gane to wannan shine bayani game da hukuncin kallon alƙibla yayin da za a yi sallah shi yasa kuka ga duk inda musulmi yake a duniya a yau duk sanda zai yi sallah to alƙiblar shine Ka'aba an fahimta ko duk inda kake a duniya to ka yi kokari ka gano ina ne jahan Ka'aba daga garin to nan kawai zaka kalla shi yasa kaga ko da makkan mutum ya je inda asalin Ka'aban yake kenan ko zaka ga ba wanda zai kalli wani waje da ya wannance inda Ka'aba yake dalili kenan da kaga a cikin masallacin Ka'aba wato da'ira ake yi round ake yi ina fata an fahimta sai a kewaye ɗakin Ka'aba domin kowa ɗakin ake son ya kalla to kaga daga nan in garin ku na baya ne sai ka ci gaba da kallon gabas in garin ku na gabas ne kai sai ka kallo baya in garin ku na dama ne sai ka kalli hagu in garin ku na hagu ne sai ka kallo dama sai dai zan kaba shi ne wato point of reference Allah ya sa mu dace babi na gaba mala yace al-qiyam tsayuwa bayan ka gano al-qibla to tsarin da shari'a musulunci ya zo da shi na musulmi ya rinka yin sallah shine ya sallah a tsaye babu inda aka ce mutum ya sallah ba a tsaye ba sai a wasu halaye da za mu zo mu ji bayan wannan to ka'idan farko shine duk sanda zaka yi sallah a tsaye zaka yi sallah sai yasa kuka ga duk inda musulmi yazo zai yi sallah a tsaye yake an fahimta ko wa kana sallallahu alaihi wa sallama yakifu fiha qa'ima ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen shi gidan shi ya kasance yakan yin wannan sallan nan da ake bayani ne a tsaye il fardi wa tafawwu'i sallan na farilla ne ko kuma na nafila i'timaran bi qawlihi ta'ala yana mai aiki da umarnin da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin wannan aya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a tsaye ku yi sallah ga Allah kuna masu yin shiru shine ma'anar qanitin ala ina fata an gane wa amma fi safari amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana a halin tafiya fa kana yusalli ala rahilatihi an-nafila ya kasance yakan yin nafila akan abin hawan shi kamar yadda muka ji a baya ko to kaga wannan akan abin hawa ai ba zai tare shi kuma ya tsaya ba ko a zaune ne anan to wannan na daga cikin halayen da ya halatta kai sallah a zaune sallar nafila akan abin hawa a zaune babu laifi wa sanna li ummati an yusalli fil khawfi shadid ala aqdamihi kuma kamar yadda muka ji a baya in ana halin tsoro ana fuskantar makiya to anan ma za a yi sallah a tsaye ga waɗanda suke a ƙasa akan kafafunsu ko auruk banan ko kuma akan abin hawa ga wanda ya je yakin akan abin hawa shi kuma zai yi a zaune kenan kama takaddama kamar yadda muka ji yanzu wa zalika qawluhu ta'ala wannan dalilin ya bayyana cikin fadin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta ku tsare sallolin nan da aka ce ku rinka yin su a lokacin ku kiyaye su har da sallar da take ita ce ta tsakiya ingantaccen magana a ƙarƙashin wanda shine malamai suka ce sallar la'asar ake yi ina fatan gani don haka mutane a daina suka ce da sallar la'asar a cikin jami'i a lokacin shi Allah ya ce wa qumu lillahi qaniti don haka in za ku yi wannan sallan ku yi shi a tsaye kuna masu yin shiru ba tare da kuna surutu ko hayaniya ba fa in khiftum amma in lokacin da kuke cikin tsoro ne lokacin sallar ya riske ku farijalan Allah ya ce ku yi shi a tsaye akan kafafunku kamar yadda kuke aw rukbanan ko kuma ku yi shi akan abin hawa wanda kuke zaune a kai fa idza amintum yayin da kuka samu aminci hankali ya kwanta ba sauran tsoro fadkurullaha kama allamakum sai ku rinka ambatan Allah kamar yadda aka sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda a da can ba ku sani ba ina fata an gane suratul baqara aya ta 138 kaga wannan ayan ya nuna cewa kenan ashe za a iya yin sallah a zaune a halin da aka shiga tsoro ga wanda yake akan abin hawa ina fata an gane amma idan mutum ba a halin tsoro bane to babu dalilin da zai sa ya sallah a zaune sai inda lalura kamar yadda zamu zo mishi wa sallallahu alaihi wa sallam fi maradi mautihi jalisan to kun ji annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi yayi sallah a zaune a halin da yake masassara ko mashashara ko zazzabi na ajalin shi lokacin da annabi ya ciwon ajali a zaune ya sallah saboda ciwo yayi tsanani ba zai iya tsayuwa ba wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi sannan annabi ya taɓa yin sallar nan har ila yau a zaune kafin wannan wato ciwo na ajali da yi hina shtaka a wani lokaci annabi yayi wannan shine wata lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kukan wato a rashin lafiya wa sallan nasu wara'ahu qiyama to da annabi yazo zai ja su sallah sai zan a zaune yake yin sallah to mamu duk sai suka tsaye tsaya a bayan shi tunda su lafiyar su lauko fa ashara ilayhim an ijlisu annabi da ya lura cewa masu bin shi sallah fa a tsaye suke sai musu ishara da hannu yana saukar da shi kasa ishara akan ne kenan kowa ya zauna fajalasu sai kowa ya zama falamman sarafa yayin da annabi ya idar da wannan sallar qala sai annabi ya ce in kittum anifan la taf'alu fi'la farisa war rum annabi ya ce wallahi kadan ya rage muku dazu shine ma'anan in kittum saura kadan dazu ku yi aiki irin aikin maguzawa su yake nufi da farisa masu bautan wuta an fahimta ko war rum da ainihin wato rumawa sune yahudu da nasara an fahimta to menene ɗabi'arsu ne halayensu annabi sai ce ya kumuna ala mulukihim wa hum qu'udu su ne idan wato sarakunan su na zaune su ba su su zauna ba sai dai su tsaye tsaya akan shi wato saboda tsaban jin isa shi in ya zauna ba wanda zai zauna saboda haka sai su tsaye tsaya akan shi to shine kuka so ku yi min irin haka ni ina zaune ku kuna tsaye fala tafalu annabi yace kada wanda ya aikata irin wannan kada ku ƙara yin haka inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ka'ida shine an sanya muku liman ne dan ku rinka yin koyi da duk abin da yayi a cikin sallah kuma ku zuri dan haka fa idza raka'a farkau idan liman ya ruku kuma zai ku kaga kafin ya ruku yana wani hali kenan a tsaye kuma sai ku tsaya in kuma ba zai yi sallah a tsaye ba sai ku zauna kamar yadda zamu zo mu ji karshen hadisi wa idza rafa'a farfa'u idan liman ya dago kanshi kuma sai ku daga daga ruku wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un duk sanda limamin ku wani larura yasa a zaune zai yi sallah to kuma sai ku bi shi sallan a zaune gaba ɗayan ku ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace mala yace salatul maridi jalisan bayani dangane da sallan mara lafiya a zaune ana mara lafiya babu laifi kenan shi ya salla a zaune wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu sahabi imran ibn husayn Allah ya kara mishi yadda yake cewa kanat bi bawafir na taba kamuwa da cutan basir ina fata an fahimta fa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai na tambaye manzo Allah cewa ya manzo Allah basir din ya takura mu ba zan iya tsayuwa ba ka san basir yana da dimension iri-iri ko akwai wanda ko zama ba za ka iya yi ba wani miƙewa sai da dubara sai kana ɗan yi kana dafa bango sama sai da magani suka ce duk illan basir an fahimta ko to sai na tambaye manzo Allah ya kenan yanzu zan yi tunda sallah ana yi a tsaye ne ni kuma tsayuwan sai a hankali fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi salli qa'iman haka za ka yi sallah a tsaye amma in ba zai in tsayuwan ba zai yi ba fa in lam tastafi fa qa'idan to in ba za ka iya ba to yanzu an baka dama sai ka yi shi a zaune fa in lam tastafi a zaunan ma in ba zai yi ba kamar yadda muka ambata fa'ala jandin sai ka kwanta akan gefen jikinka sai kai sallah a kwance kenan wa qala aiza wani lokacin kuma yake cewa shi imran din kenan sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallam an salatin rajuli wa huwa qa'id ina hukuncin sallan mutumin da ba zai iya miƙewa ba yake a zaune fa qala ta annabi yake man salla qa'iman fa huwa afdal ka sani cewa duk wanda ya salla tsaye fa shine yafi falala kuma yafi lada fa man salla qa'idan falahu nisfa ajru alqa'im wanda ya salla a zaune kuwa to rabin ladan wanda ya salla tsaye za a bashi jama'a fahimta wannan da ke ko amma a takaice bayanin da yake a nan shine ma'ana wanda yake da wani lalura amma laluran da zai daure zai iya yi a tsaye sai ya ki dauriyar sai ya a zaune to shine za a ba rabin lada amma wanda gaba ɗaya ba yadda za a iya kowane irin juriya yi ba zai iya tsayuwa ba to shi ya yi a zaune zai samu cikakken lada ne mun fahimta jama'a mara yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa man salla na'iman duk wanda ya salla ko a kwance wa fi riwayatin mutaj'an a wani riwaya annabi yace a kishin gide falahu nisfa ajr alqa'id shi kuma za a bashi rabin ladan wanda yayi a zaune shi ma irin wancan bayani ina fata an gane wal muradu bihi al marid kaga wanda ake nufi a nan wanda ba zai iya tsayuwa ba ko ba zai iya zama ba kaga mara lafiya kenan فقد قال أنس رضي الله عنه دوما أنس الله يقرأ مش يداتي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض manzo Allah ya taɓa fitowa ya ga wasu mutane an fahimta ko duk suna yin sallah a zazzaune saboda suna fama da rashin lafiya fa qala ta annabi yace da su inna salatal qa'idi ala nisfi min ala ala nisfi min salatil qa'id ku sani cewa sallan da kuke yi a zaune din nan fa saboda ragwanci dan annabi ya lura na lalaci ne wasu su yes ina fata an gane wani zaka ga ya dan kuje ne kumban shi ya dan tashi in yayi sallah sai ya zauna sai ya zauna rabi ke ka so kai sallah kafan da zaka shafa wa kasa kawai ko toka ka ci gaba da harka ina fatan jama'a an gane dan haka sai annabi ya ce ku sani cewa fa sallan waɗanda suke zaune cikin ku to rabin lada ne za su samu na wanda ya salla a tsaye wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan wata rana annabi ya taba zuwa gaida wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisadati sai annabi ya ga ya aji kilo haka yana zungura kai akai yana sujada akai wani bai da lafiya ba zai iya yin sujada ba fa akhadaha annabi na zuwa sai ya cije wannan matashin kan farama biha sai ya cije da shi an fahimta ko fa kaza udan wannan mutumi to da ba ko wani sanda kusa da shi sai ya jawo wannan sandan sai ya rinka zungura kan shi kuma akai ina fata an gane li salli alayhi wai dan ya rinka ci gaba da sujada akan wannan sandan fa kaza annabi sai ya fisgo sandan ma eh ina ga yadda zaka yi yau ina ina nan fara ma biyu shi ma annabi ya jefar da shi wa qala daga nan sai annabi ya ce da shi salli ala al-ardi kai malam in zaka iya zungura kanka kai sujada a ƙasa kai in istafata in hakan zai yi wa illa in ba zai yi ba waye yake ka rinka sujada akan filo waye yake ka rinka sujada akan ike ko wani abu fa auni iman idan kanka ba zai iya tabowa ƙasa ba saboda lalura to ka rinka yin nuni kawai ya wadatar zama an fahimta ko waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika dan haka sai ka sanya sujjadanka yafi yin kasa fiye da ruku'unka kuma kun ji bayani game da sallar mara lafiya as-salatu fi sakina bala yake bayani dangane da yin sallah a cikin jirgin ruwa to me yasa mala ya kawo as-sakina shine wata matsala ce da malamai ke tattaunawa kowa ya san sujjada dai ana yi ne a doron kasa ne an fahimta ko to wanda yake kan jirgin ruwa ruwan yanzu yana kan kasa ne ko yana kan ruwa to ina hukuncin sallar shi a cikin ruwa kaga shi bai yi sallah a kasa ba kenan gaba daya wasu ila sallallahu alaihi wa sallam an salati fi safina an yi wa manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi tambaya game da hukuncin yin sallah a cikin jirgin ruwa fa qala sai annabi yace salli fiha qa'iman ba matsala ni tsaye a cikin jirgin ruwan kai sallah in ba za ka yi tambul ba ka fada illa an ta khafa alghara sai fa in kana tsoron za ka fada dan wani da ya miƙe ya ga ruwan da ya yi jir haka kawai shi ma sai ya ji ruwan sai ya kafa to in ba za ka iya wannan ba sai ka yi zaman ka kai sallan ka a zaune jama'a an gane ko mala yace al-i'timadu ala umudin wa nahwihi fi salah ina hukuncin mutum ya jingina a jikin girka fila kenan an fahimta ko shine umud a lokacin da yake sallah saboda a kafafun ko ba za su iya daukan shi ba to amma in ya dan jingina to ya dan samu support an fahimta ko mutum ya samu wani dan sanda ko wani ice ya dogara da shi dan ya dan samu ya manage ya sallar shafi ya halatta ko bai halatta ba walamma asanna sallallahu alaihi wa sallama wa kabura yayin da ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tara shekaru ya manyanta ittakhadha amudan fi musallahu sai annabi yasa aka dasa mishi wani ainihin wato sanda wanda yake jingina da shi a wajen sallan shi ya atamidu alaihi annabi sai ya jingina akan wannan wato fila din ko wannan dirkar kaga ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta ka wanda yake wanda ya samu rauni القيام والقعود في صلاة الليل ما ليتي تو amma aka zo kan sallan dare to anan kam shari'a ta ba da dama zaka iya yi a tsaye za kuma ka iya yi a zaune nan you have choice tunda sallan nafila ne kuma sallan dare ne wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli laylan tawilan qa'ima manzo Allah ya da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yakan yin sallan shi mai tsawo a cikin dare kuma a tsaye وليلا طويلا قائدا ولوك كان النبي يكن سوي تسلش ندري أزوني وكان إذا قرأ قائما النبي يكن إن يكراتين شعبه ركع قائما سركوء ما ذي يعطيه معنى إن يقام كراتين سلا قبادة يعطيه سزي ركوء نما يعطيه وإذا قرأ قائدا إذا كما ونن سلا يعي كراتين أزوني ركع قائدا سي ركوء أزوني هم فهمت أقول معنى إن كان سنكي سلا أزوني to tun farko in kai karatun fatiha da sura zaune kaka ce to yanzu bari ka miƙe kai sujada a tsaye a abin da yake daidai shine kai rukuwa halin da kai karatun an gane ko wa kana ahyana manzo Allah ya kasance wani lokacin yusalli jalisan yakan fara sallan shi a zaune to ga inda zaka iya hada tsakanin zama da tsayuwa bari ka ji yadda ake yi annabi yakan fara sallan shi wani lokacin a zaune fa yakra'u wa huwa jalisun sai karatu a halin yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakuna 30 aw 40 aya yayin da ya kusa gama karatu suran da yake yi ya rage kaman aya 40 zuwa 30 kaji wai ya kusa gamawa fa kenan fa shine aya 40 zuwa 30 wani gaba ɗaya sallan daren da zai ba ma zai kai aya 30 din ba amma ta ji a raka'a ɗaya in annabi ya fara karatu a zaune in ya rage saura ayoyi arba'in ya kusa gamawa ke jama'a fahimta ko to a nan ne kama sai annabi ya miƙe fakara a hawa huwa ka'in sai ya ƙarasa waɗannan ɗan ayoyin da suka rage a tsaye sun maraka daga nan sai ya ruku to kaga yanzu ya samu kenan ya yi wasu ɓangaren sallan a tsaye to yanzu zai iya ruku ma a tsaye وسجدا فنه سجدا كما يدي سابا ثم يسنو في الركعة الثانية مثل ذلك ركعة تجمع إيه قال يجرى هكا معنى عند يدقو سجدا تجمع ينزو بزي ميكي بشي زونا عزوني سيكم يفارا كراسن سلا yi fatiha yi sura nan ma ya rage kaman ayoyi talatin zai kare sai ya miƙe ya ƙara sa tsaye sannan ya ruku a tsaye ya je ya sujjada وإنما صلى الصبح قائلا في آخر حياته لما أفنى sai dai an taɓa samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar subahi a a haka ne ko a as-subhata sallan tasbih sin aka kawo anan sin ba sadun ba ina fatan fahimta me sadun shine sallan asuba tafsirin sallar tasbihi annabi yayi sallar tasbihi a zaune a ƙarshen rayuwar shi lamma a sanna yayin da shekaru suka taru mushi wa zalika qabla wafatihi bi ani annabi na dab da zai rasu da shekara daya yayi wannan sallan a zaune fa kana yajlisu mutarabbi'an to in zai sallah a zaune wani irin zama yake yi yana yin zaman tarabbu'i shine zaman dan kuttuku irin zaman da wannan ustazi ne dan karamin nan an gan shi ko mai wasa da rubalin yawa irin zaman shi shine zaman tarabbu'i ina fatan jama'a an gane to wanda zai sallah zaune in zai iya wannan zaman to irin shi annabi ke yi amma in ba za ka iya ba wani kafan ya riga ya zama kamar karfe ba zai tankwaru ba to sai kai wanda ya sawaka ina fata an gane as-salatu fi ni'ali wal amru biha bayani dangane da hukuncin yin sallah da takalmi da kuma umarni da aka samu shari'a ta yi akan yin sallah da takalmi din wa kana yaqifu hafiyan ahyanan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yakan yin sallah kafan shi babu takalmi a wasu lokaci in yana sallah wa munta'ilan ahyana wani lokacin kuma annabi yakan zira kafafun shi cikin takalman shi ya sallah a haka jama'an gane wannan da ke ko wa abaha zalika li ummatihi to kaka ce ai kususiya ne ba kususiya bane eh annabi ya halatta wa al'umma shi gashi ya ce al'ummar shi su ma su yi sallah da takalmi kamar yadda shi ma yake yi wani lokacin faqala aina annabi ya halatta wa al'ummar shi inda annabi yake cewa idza salla ahadukum annabi yake jama'a duk sanda wani ku fa zai yi wasu sallolin falyalbis na alaihi ya sa takalmin shi kawai sallah da shi aw li yahla'ahuma bayna rijlaihi ko kuma in ba zai sallah da takalman shi ba to ya kwaba takalman sai ainihin wato ajiye shi tsakankanin kafafun shi a otin shi kenan kun ji inda ake aje takalmi wala yu'zi bihi ma ghaira domin kada ka ajiye shi inda ba nan ba ka cutar da wanda yake kusa da kai kaga in ka ajiye shi a damanka wanda yake hannun damanka ka cutar da shi in ka ajiye a hagunka shi ma ka takura wani amma in ka ajiye a otin ka fa dama takalmin kai so baka cutar da kowa ba an fahimta ko wa akkada alaihi to me muhalli shayi kaga annabi ya ce wanda ya so ya sallah shi da takalmi wa akkada alaihi musallata fihi ma ahyana wani lokacin ma annabi ya karfafa halattawa dinnan annabi ya karfafa cewa ba ku bar kai fa ina fata an gane fa qala a inda annabi yake cewa halaful yahudi wan nasaa fa innahum la yusalluna fi ni'ali annabi yake ku rinka saba wa yahudawa domin yahudawa ne ba sa yin sallah da takalmansu amma kun ji ba don haka wanda ya ɗauka cewa shi tsab ba zai taɓa iya yin sallah da takalmi ba to ya dace da yahudawa ne addinin musulunci ko so yake ka rinka saba wa yahudawa zama an fahimta ko wala khifatihi yahudawa ba sa yin sallah da takalmansu ba sa yin takalma da huffinsu shine irin wannan takalmi na fata da ake zira kafa a ciki wa kana rubbama naza'ahuma min qadamayhi wa huwa fi salati an taba samu ma wani lokacin annabi yana cikin sallah sai kuma ga ya kwaba takalma kaga ya fara sallan da ne kenan da takalman shi thumma tamarra fi salati da ya kwaba takalman kuma sai ya ci gaba da sallah a haka ba takalmi kama kala Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya bada labarin nan menene Abu Sa'id yace yace sallabi na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za ta yau manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yayin mana sallah wata rana falamma kana fi ba'd salati yayin da ya kai wasu adadin rako'i na sallar shi khala'ana alai sai muka ga ya kwaba takalman shi fa wada'ana ha fa wada'ahuma an yafai annabi sai tattara takalma sai ajiye su bangaren hagun shi to kaga da yake shine liman ba kowa kusa da shi sai ajiye shi bangaren hagun shi falamma ra'an nasu zalika to mamu dama suna ganin me liman ke yi ko sun ga annabi yana sallah da takalmi kuma ya kwabe to su ma dama a ce akwai masu takalma cikin su to kaga in kai ne me zaka yi a'a ba malam tuntuni wanda dama ya ce a sa takalmin ina gani yana cirewa ni zai in ci gaba a ai gaba ɗaya jama'an masallaci sai kowa ya kwaba nashi shi ma ai za ka yi gangaji in baka kwaba naka ba ko dan baka san lafiya ba to shikenan falamma ra'annas ra'a annasa zalika yayin da mutane suka ga haka ra'annasu zalika yayin da mutane suka ga abin da annabi yayi qala'u ni'alu su ma duk sai suka shirya takalman su falamma qada salatahu to da haka idan da sallah kuma sai annabi ya wayoyo dan kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kamar yadda yake ganin gaban shi ake yake ganin kowa a bayan shi sai ya ga abin da suka aikata sallallahu alaihi wa sallama qala sai annabi ya tambaye su ma balukum lafiyan ku alqaitum na'alikum na ga duk kun tira takalman ku ne lafiya qalu sai suka ce akara makalla ya manzan Allah sallallahu alaihi ra'ainaka alqaitana alaika ai mun ga ka cire mana ne ina fata an gane kuma action speaks louder than voice aiki ya fi wato magana mai murya fiye da ainihin wato murya ina fata an gane to tunda muka ta kuɓa naka shine mu ma muka kuɓe fa alkaina li alina mu ma muka tira namu takalma fa qala ta annabi yace o a to na gane dalilin ku kenan ai ni na wa takalmin da na cire akwai dalili bari ku ji bayani inna jibrila atani malaika jibril ne zai same ni ina cikin sallah fa akhbarani sai yake bani labari yake gaya min cewa anna fiha qadaran ashe akwai wani datti a ƙasan takalmi ban lura ba to kaga kila dama wani zai ce ya za ka yi sallah da takalmi da kake taka wurare da shi ka ga na manzo Allah shi ma shi wanda yake taka wurare da shi ya sallah ko mun fahimta jama'a sai ya gaya min cewa akwai wani datti ne a ƙarƙashin takalmin au qala adhan a wani riwayan yace akwai wani ainihin wato kazanta wa fi riwayatin khabathan a wani riwaya aka ce akwai ainihin wato wani najasa ne don haka tun da na cewa akwai najasa kuma a ka'ida ba a yin sallah da najasa shine sai na kwaɓe fa alkaitu ma sai na cire shi na ajiye su a gefe fa idza jaa ahadukum sai annabi ya ce to daga yau tayu da yawa daga cikin ku kuma an za ku zo sallah ba kwa tsayawa ku lura da ƙasan takalmin shin akwai najasa ko babu akwai datti ko babu akwai kazanta ko babu to daga yau duk wanda yayo kuma yana son ya sallah da takalmin shi idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fina alai ka kwaba takalman ka juya ƙasan ka duba ka gani an fahimta ko fa in ra'a fiha qadaran idan kaga wani datti a jiki wanda baka gamsu da shi ba au adan ko wani kazanta aw fi riwayatin ukhra khabatan ko kuma kaga wani nadaka falyamsahuma sai ka je ka goge wannan nadaka ina fata an gane ruwa zaka sa da brush ka goge ko yaya ne yare zan ka cire wannan kazanta wal yusalli fihi ma to in ka cire kazantan kenan ya zama mai tsafta ya zama karkakakke sai kai sallar ka da shi an fahimta ko to akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hukunci cewa duk sanda mutum ya dauki kasan takalmin shi ya samu busasshen kasa ya dirje shi a ciki daya biyu uku to kowane irin nau'in kazanta ko datti ko najasa yake karkashin takalmin ya tsarkaka shi ina fatan jama'a gani da haka in ka zo ko da kasa ka samu sai ka dirje kafan sau uku a wajen zai tsarkake shi insha Allah wa kana idza naza'ahuma to annabi ya kasance in ya kuba takalman shi in ba zai sallah da su ba wa ba'ahuma an yasari to yana aje takalman ne a bangaren hagun shi wa kana yaqulu kuma annabi yana faɗin hukunci cewa idza salla ahadukum idan ɗaya daga cikin ku zai yi sallah fala yaba'na alaihi an yamini kaka kuskura ka aje takalman ka ta bangaren daman ka so ba a aje takalmi by the right hand side an gane ko wala an yasarihi idan kuma akwai wani a bangaren ka na hagu to anan ma ba za ka ajiye a hagunka ba me yasa ba za ka ajiye a hagunka ba daidai lokacin da kai kake ganin ai a hannun hagu na na ajiye shi shi wanda yake kusa da kai a ina na shi kenan a daman shi ina fata an gane to ba a son wani ya bar takalmi a dama gare shi gashi annabi yace kada ka ajiye a hagunka fatakuna an yamini ghairi sai ya zama takalmin yana a daman wani ka kenan illa Allah ya kuna an ya sari ahadu sai fa in ka tabbata ba kowa bangaren hagun ka to anan ya halatta ka bashi a hagu ina fata an gane wal yadhahuma baina rijlayhi to kaman ka ce an ce ya annabi to duk kace kan mu aje takalma ina za mu aje shi kenan sai annabi ya ce ka sa su a tsakankanin kafafunka guda biyu ina fata an gane mala yace as-salatu ala al-minbari hukuncin sallah akan minbari wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallama marratan ala al-minbari manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya taba yin sallah wani lokaci so daya akan minbari wa fi riwayatin a wani riwaya aka sifanta mimbarin ma aka ce annahu zu salati darajatin mimbarin ma ne matakala uku ne annabi ya hawo sallah akai fa qama alaihi fa kabbara annabi ya hau kan wannan mimbarin ya tsaya ya kabbara wa kabbara nasu wara'ahu sai mutane da suke bayan shi ma mu kenan dukan su ma suka kabbara wa huwa ala al-minbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah shi yana kan mimbari ثم ركع وهو عليه ya kabbara ya ruku yana kan mimbarin shi dai har ila yau sun rafa'a sannan sai ya dago kan shi fa nazala alqahqan sai annabi ya dawo da baya da baya rivat shine qahqari an gane ko hatta sajada fi asli minbar har sai da ya samu space enough wanda in ya tashi yin sujada goshin shi zai taɓo ƙasa ne dab da inda mimbarin yake ina fata an gane kaga da ya sauka akan mimbarin sai da ya ƙara ya ba da tazara ke sannan sai ya taho ya sujada sai zan ya yi sujada dab da wato tushen mimbarin sun ma'ada da ya ɗago raka'a na gaba kenan ko sai kuma ya ƙara tafiya da gaba da gaba da gaba sai ya ƙara hawa kan mimbarin ina fatan jama'a gane fasana'a fiha kama sana'a fi raka'atul ula sai kuma yin abin da ya aikata a raka'an farko na yin karatu akan mimbarin da ruku'u akan mimbarin da dagowa akan mimbarin yayin da zai sujada sai ya taho da baya da baya sai sujada a yi wato asalin kasa inda mimbarin yake hatta faraga min akhir salati haka annabi ya ci gaba da wannan sallah har aka ida shi kaga wannan ya nuna sai inda wani lalura da zai sa mutum ya danyi wasu taku a sallah babu laifi kenan ko kun fahimta jama'a na'am da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya idda sallah thumma aqbala ala an-nas sai waiwayo sai kalli mutane kaga mutane za su ga cewa oh yau mun ga wani irin sallah mai fareti kenan sallah mai fareti fa qala ta annabi yace da su ya ayyuhan nas ya ku taron mutane inni sana'atu hala abinda na aikata din nan nayi shi ne deliberately me yasa na aikata haka lita'atan mubi dan ina son kowa ya rinka hango ni ko da wanda yake sahun baya ne ku rinka yin irin abin da nake yi a sallah kowa ya kwaikwayi irin sallah ta kun ji hikiman kenan ashe kenan babu laifi idan ka je ka samu al'umman da ba su iya sallah irin ta manzon Allah ba sai kuma Allah ya sa ka iya kuma kai ne liman zaka iya samun wani abu da yake bisa sai ka tsare shi kuma sai ku yi sallah a zara haka sai ka ce musu to ya kuma mu eh duk abin da na kuka gana yi kuma ku yi shi ina fata an gane ga ta nake yake ni ta tan mubi dan ku koyi da ni koyi cikakke sannan wani ta'allamu salati sannan kuma ku iya ku koyi karatu akan irin sallar da nake yi jama'a mun fahimta wannan da ko a wani riwaya aka ce annabi yace sannan kuma domin duk ranar da kuma wani daga cikin ku sallah ta kama zai yi akan mimbari ya gane ya ake yi an fahimta ma'ana ko da kana sallah akan wannan abin nan da ka tsare su da shi to in ka tashi yin sujada ba akan shi za ka yi ba sai ka sauko kasa sai kai sujada dirshan akan kasa ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan shine tsari da zamu ringa bi wajen wannan karatu muna ƙara tunatar da kawo kanmu abinda mun riga mun ji su duk waɗannan karatun mu mutu su fa jama'a babu sabo a ciki na mata an gane to kasantuwa za mu ɗan rinka tuna wa kawunan mu abinda muka manta babu laifi a samu mai tambaya ɗaya biyu za mu ba da ɗan mintuna da suka rage ga wanda yake ta tambaya ke yi idan kuma babu ba nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi kan gaba na gaba shine as-sutratu wa wujubuha na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin kwarai da gaske babu laifi mai sallah ainihin wato wanda yake wajen sallah shi ba sallan yake ba yayi mishi magana shi ne sallan ne ba zai yi magana ba shine wa qumu lillahi qaniti shi dole ya shiru to amma inda matsala yake shine yanzu kai da ba sallah kake ba kana mai magana yanzu zai iya sauraron ka kenan a hali yana sallah kwarai da gaske sai iya sauraron ka jama'a an fahimta to in ya saurare ka ina amfani ya maka magana ka saurare shi kila yana bukatan amsa za ka iya bada amsa a cikin sallah kwarai kuwa shi ma za ka iya bada amsa za mu zo can gaba inda za mu ji bayani game da waɗannan insha Allah a sai dai ya zama amsoshin da za ka bada amsoshi ne na nuni ko kuma na sign an fahimta ko ta yi tambayan ka yi da Allah baba na gida ko ya fita sai kai haka sai ka ce yana nan sai kai haka ina fata an gane ka ga sai da ka fahimci abin da ya ba kuma ka ba shi amsa ya halatta irin wannan a sallah ina ka aje makulli sai kai nuni zuwa sama kan kanta sai kai haka duk ya halatta insha Allah za mu zo mu ji irin haka ya faru a sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda asma'u ta zo ta samu suna cikin sallah ina fata an gane ba ta san sallan me ake ba ta ce ah lafiya me yake faru hala wani aya ne ya faru sai aisha ta gada kai haka cewa kwarai da gaske wani al'amari ne ya faru to menene aya sai ta nuna mata sama to kalli sama mana baki ga rana ya kice ba ko kun fahimta shi ne zai ce oh kiskewar rana sai ta ƙara gyaɗa kai cewa kwarai kuma duk ana cikin sallah ina fata an gane to babu laifi akan wannan insha Allah Allahu a'lam sai dai in afwan idan matsala ne na maganan da baya buƙatan gaggawa to anan ya fi kyau ya fi kyau ka bar shi ya ƙarasa sallan sai ka yi shi amma kaga kamar irin waɗannan tambayoyi kila abu ne na gaggawa an zo ne ana neman baba kai kuma baka san inda yake ba sai ka ga wannan yana sallah sai kafin ya gama sallar nan fa za a samu matsala to baba na nan zai ce eh cikin gida eh ina fata an gane amma ba zai yi magana da murya ba amma maganar da babu bukatan gaggawa to wannan sai ka saurara sai ya idar da sallar sai ku yi magana insha Allah na'am na'am na'am eh Sofa, a kewaye wajen. Gaskiya wannan bai da alaƙa da shi. Ina fata an gane wannan bidiya ne na wasu 'yan bidiyon ƙarshen zamani waɗanda suke harbi ta baya a sallah. Sun zama doki kenan ko jaki. kuma kaga mu sallar mu na manzo Allah zamu zo mu ji a can gaba duk ana cewa kada kai koyi da dabbobi amma na ga ya zo yana yi kamar dabba to wannan ba sallah nan bane gaskiya sallan bataccu ne Allah ya kiyaye ba inda karatun shi yake ko a rinka wani zagaye zagaye ba inda yake da wani istishhadi ko wani abu da za a alakanta shi da shi Allah ya kiyaye na'am mala na'am kwarai da gaske an fahimta ko maganan da yake kawo shine karkashin fuskanta alƙibla kai yanzu sai ka zo ka samu wani yana sallah amma ba alƙibla yake kallo ba za ka iya mai gyara a cikin sallan kuma ya gyara kwarai da gaske shine abin da wannan sahabin ya je gaya wa sahabban nan na kuba suna cikin sallan su bayi ne sai ga ai yanzu ba kibla suke kallo ba sai ba su labarin abin da ya faru kuma ya ba su umarni cewa to yanzu dinnan kuma ku ku randa bawo ku juya saboda haka sai liman ya ja su sai suka ci gaba da bin shi dama shi ne direba da ya ja su ya randa bawon da su har aka zo aka fuskanci daidai sai aka ci gaba da sallah daidai ne haka jama'a to amma abinda zai faru shine idan mutum ya sallan ba wanda ya zo ya nuna mishi kuma har eh daga sallah ashe ba alƙibla bane to ba sai ya rama wannan sallan ba sallah yayi kamar yadda shi ma muka ji shi na wa alaikum salam na'am eh haka wani irin kuskure haka ba za ka sallame ba kana miƙewa raka na biyun nan sai ka juya yanzu ka kalla alƙibla sai ka ci gaba ko da kana cikin na biyu ne kuma wancan na farkon ba za ka maimaita shi ba eh za ka ci gaba ne daga inda ka tsaya Allahu a'la wa a'la jama'a to naka zai zama na ƙarshe sujada a wajen in an yi wannan juyawa ba kabili ba ba'adi ba komai ina fata an gane sallah yayi daram insha Allah eh sai dai in kai wani rafkan nuwan kuma da ba wannan ba ma wannan ba rafkan nuwa kai ba eh ka gyara sallar ki wallahu a'lam jama'a sai in Allah ya kai mu mako na gaba muna masu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi